بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فصل الحيض هو الدم الخارج بنفسه من قبل من تحمل عادة في مدة خمسة عشر يوما فدونها إلى ساعة من غير ولادة ولا مرض فصل ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى wanda zai yi mana bayani dangane da hukunce-hukunce waɗanda suka shafi jini na al'ada. Malam ya ce alhaibu wato abinda ake nufi da jini na al'ada a larabce shine asaila wato gudanar abu. wato abu ya zamanto yana gudana haɗa ya hibu haibon wa mahibon wato sala ya silu sailan wato ya gudana yana gudana sailan gudana shi ne haɗa ya hibu haibon wa ya haibon wato idan mace ce ce ita mai jini ke na al'ada fa iya haɗe ba za ka ce ba fa iya haɗe batun saboda haiba wato wannan sifa ce ta mace namiji baya haila ya sa ba za ka ce ba ra'aitu haɗe batan za ka ce ra'aitu haɗe ban na ga wanda kuke ji na al'ada za ce wanda ya ma zalam za a ce bitta ilmarbuba me yasa baka zo da ta wanda take ta mata ba sai ba saboda haila namiji baya yi kamar yadda mace mai ciki ba za ka ce ba ra'aitu hamilatan za ka ce ra'aitu hamilan لأن الرجل لا يحمل عادة yawwala mun gane da kyau da ya ce abin da ake nufi da alhaiku a shari'a ta musulunci huwa damla kharijo bi nafsihi shine jini wanda yake fitowa da kanshi yin kubuli man tahmilu adatan daga farjin macen da za ta iya ɗaukan ciki ga al'ada al'adance macen da za a ce in aka ce tana da ciki ba za a yi garrama ba amma yarinya ya shekara uku aka ce tana da ciki a ina gani sai a yi mamaki ko ko ba za a yi mamaki ba to haka nan idan aka ce tana jini na al'ada za a yi mamaki saboda a al'adance macen da take iya ɗaukan ciki ita ce mace wanda take baliga to wannan macen da take baliga yana ɗaya daga cikin alamomi na balaga shine alhayo wato zawar jini na al'ada ga ita wannan matar na'am fi muddatin hamsata ashara yau wato cikin adadin da ba zai huce kwana goma sha biyar ba fi muddati khamsata ashara yawman cikin adadin kwanakin da ba zai huce kwana goma sha biyar ba idan ya zo shi faduna ha da kuma ƙasa da kwana goma sha biyar ila sa'atin har ya zuwa ɗan lokaci kankane na zamani idan aka ce sa'a ba ana nufin awa ɗaya ba wanda take ɗauke da minti sattin take ɗauke da segundi nawa segundi nawa minti sattin segundi nawa zai bada sattin sattin so sattin idan za ta bada nawa dubu uku da ɗari shida dubu uku da ɗari shida zai kama Eh, dubu uku da ɗari shida saboda ɗaya- ɗari biyar biyar in muka ɗauka sau goma zai ba da hamsin ko to sau shida zai ba da talatin kenan sai ka ƙara ɗari ɗaya ɗaya sau shida eh dubu uku da ɗari shida ba a buga ce ne dubu uku da ɗari shida zai ba da Mm, ai ka raka buga a kan ka yashi Eh, dan wata ran za ka zama babu sallan a hannun ka kuma karfe da za ka yi kawara da wani mana da min ghairi wiladatin to ba ana nufin wannan awa ba ba awa ɗaya ba wanda take ɗauke da minti sattin segundi dubu uku da ɗari shida ba ana nufin mudda minar zaman ɗan gwargwadon lokaci kaɗan min ghairi wiladatin sannan kuma wannan jini da ya fito wannan mace ya fito daga farjin mace wanda za ta iya ɗaukan ciki a al'adance ba saboda aihuwa ba ne ya fito wala maradin sannan kuma ba saboda rashin lafiya ba ne idan saboda aihuwa ne ya fito ba za ka ce da shi ba damul hayo za ka ce da shi damun nifas idan saboda rashin lafiya ne ya fito ba za ka ce mai ba damun haid za ka ce mai damun istihaba jini na cuta kenan ko na'am fa فأقله لا حد له كأكثر الظهور fa aqalluhu wato mafi karancin adadin kwanaki na jini na al'ada la hadda lahu baya da iyaka ba shi da iyaka ba za ka ce ba mace in dai jinin na al'adar da ta yi bai huce kwana biyu ba to wannan ba jini na al'ada ba ne dole ya zama kwana uku ko kwana biyar ko kwana shida ko kwana bakwai a mafi karancinsa ta fuskar ƙasa baya da iyaka ga aksari buhuri wato kamar mafi yawan adadin kwanaki na sarki mafi yawan adadin kwanaki na sarki shi ma baya da iyaka wata daga cikin mata za ka ga cewa tana kwana 27 a kowane wata iya adadin jinin da take kwana uku rakan zai zamanto kwana 27 dukkan su za ta yi su tana ibada ta ba ta da matsala wata za ta yi kwana 28 wata a kowane watan ma jinin na kwana ɗaya take yi wata kuma sai ga cewa har kwana goma take tana jini da haka aksaru ɗuhuri la hadda lahu a cikin wata dai zai iya yiwa wata ta zamanto ta yi kwana 29 duka a tsarkace take wata za ta yi kwana 28 wata 25 wata 24 wata 23 kamar yadda insha Allah ta'ala a cikin karatunmu na bulugul maram hadisin na na hamnatu da sauran hadisan da za mu karanta a yau insha Allah za su tattauna akan wannan matsala din na'am wa amma aqallu dhuhuri fa 15 yawman
wa amma aqallu dhuhur wato amma mafi karancin tsarki wanda yake tsakankanin jini na al'ada guda biyu fa khamsata ashar yawmin mafi karancinsa shine a samu kwana goma sha biyar inda har ya zamanto tsarkin da mace ta yi tsakankanin jini na al'ada wanda ya zo mata wancan ya gama da kuma wannan sabo da ya zo mata tsakankanin bai huce kwana goma sha biyar ba ko bai kai kwana goma sha biyar ba to kana haza damu tsani wato mulaffakan ila zaka wato wannan jinin na biyu da ya zo mata za a hada shi ne da wancan jinin da ya zama to tsakankanin su bai kai kwana goma sha biyar ba allah akalli shi ne a samu kwanaki goma sha biyar ko sama da kwana goma sha biyar wajen jini na tsakankanin jina ne guda biyu saboda tusalli nisfa dahari hakina za ta zama bahira ce a rabin zamaninta rabin zamani shine a kowane wata a ce rabin shi tsarkakekkiya ce allah akalli kenan na wa amma aktharu al-hayd fa yaktalifu bi ikhtilafi al-hayd fa in kanat mutara'atan fa aktharuhu fi haqqiha idha tamadat biha إذا تمالت بها الحيضة خمسة عشر يوما وإن كانت نعم وأما أكثر الحيض أما ما في يوم عدد كوانكي نجنين العادة فيختلف yana sassabawa ne bi ikhtilafil hayyadi saboda sassabawar mataye waɗanda suke yin jini na al'ada saboda mata ba za ka yi musu zubin goro ba ka ce dukkaninsu a layi ɗaya suke akwai mace wanda take sabuwar balaga ce ko wanda lam yasbik laha dam wanda ba taba yin jini ba a cikin mata akwai wanda sabbin balaga ne to su wannan hukuncin su ya sha bambam da hukuncin mata yanda sun kwambi da balaga sun shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara goma sannan kuma a cikin mataye ba za ka musu zubin goro ba ka ce kowace ciki gare ta akwai wanda suke ɗauke da ciki ko kuma wanda ba ta ɗauke da ciki sannan kuma a cikin matayen ma da suke sun gajiya sun ga yau wanda sun sha yin jini na al'ada su ma kashi biyu ne akwai wanda al'ada ta fi kulli shaharin ta mukusu salatata ayyami akwai wanda ita kuma adatu ha takhtalif wani watan kwana uku take wani watan kwana hudu wani kwana biyar ma take yi to wannan su ma hukuncin su daban to shine yace fa yakhtalifu bi ikhtilafil hayyat wato yana sassabawa saboda sassabawar matayen da suke yin jini na al'ada fa in kanat mubtada'atan idan wanda jini na al'adan nan ya zo mata za kasance mubtada ce ta zamanto sabar shiga ce bata taɓa bayin jini na al'ada wannan shine karo na farko jini na al'ada ya zo mata shine karo na farko wanda ya zo mata bai taba zo mata ba sai wannan karan فأكثره في حقها wato mafi yawancinsa mafi yawan jini na al'ada a haƙƙin ita wannan matar da ya zamanto sabuwar balaga ce shine idza tamadat biha al-hayd idan wannan jini na al'ada ya zarce da ita ya zamanto kawai tana ganin jini tana ganin jini daga ya kasa dokewa to mafi yawancinsa a haƙƙinta shine 15 yawman shine za ta zauna tsawon kwana goma sha biyar tana daidaitin shi amma duk da aka ce ta yi kwana goma sha biyar jinin nan bai ɗauke ba kun to sai ta gaya wa mahaifanta a nema mata magani saboda wannan abin da take tare da shi abin da take ɗauke da shi na wannan jini wanda take fitarwa wannan ba jini bane na al'ada ya koma jini na cuta saboda jini na al'ada la ya tajawazu hamsata ashir yawman kama huwa ma'rufu fil malikiyya to amma za mu ga cewa da ke nan littafin iziya littafi ne wanda yake irin namu na almajirai ya takaita akan matsala guda ɗaya tal ta mace wanda take mubtada'a amma in muka koma al-mudawwalat a kusa kusa idan muka koma irshadu salik askari za mu ga cewa yanda ya ta tattaunawa akai al-mubtada ta'tabiru bi atrabiha za ta yi lissafi ne da tsare kunta fa in tajawazat ala adatiha fariwayatun al-qasim kaza kaza kaza kaza fariwayatun to waɗansu sun ce kaza waɗansu sun ce kaza waɗansu sun ce kaza to amma saboda malam a kullum baya so ya rikitar da mu sai ya kawo mana mas'ala guda ɗaya wanda ta fi shahara a malikiya don ta shiga kwakwalluwar mu kafin wannan rigingimin mu gansu saboda wannan sabani za mu tarra su a gaba insha Allah maganganu na malamai akan wannan mas'ala din na'am وإن كانت معتادة فإما أن تختلف عادتها أم لا فإن لم تختلف استظهرت على عادتها بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوما شيكنا شيخ يتي وإن كانت معتادة idan wannan baiwar Allah wanda jini na al'ada ya zo mata ta kasance ta saba yin jini na al'ada ba sabuwar shiga ba ce ta yi shi sabaka laha marat ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba jini na al'ada ya yi ta zo mata ba shekara ɗaya ba biyu ba ita wannan ta zaman gwana ce a wannan ɓangaren to fa in ma an takhtari fa'adatuha to in ma ya zaman to al'adata ta tana sassabawa wani lokacin tamkusu arba'ata ayyamin wani lokacin tamkusu salatata ayyamin wani lokacin sittata ayyam wani lokacin خمسة أيام إذا قال أولا تختلف عادتها شهريا هي لا تدري كم تمكث bata san iya adadin kwanakin da za ta yi ba zai iya yiwa kwana hudu ne zai iya yiwa kwana uku ne zai iya yiwa kwana biyar ne zai iya yiwa kwana shida ne yanzu wannan hukuncin ta ya sha bambam da hukuncin macen da ya zamanto a kowane wata jini na al'adanta baya sassabawa shine fa in ma an takhtalifa adatuha imma ya zamanto al'adar tata tana sassabawa amla ko kuma la takhtalifu adatuha to falikullin minhuma hukumun ya khussuha wato kowace mace daga cikinsu tana da kai wani hukunci wanda ya keɓance ta daga 'yar uwarta idan macen da jini na al'ada ya zamanto yana sassafa mata kuma mota da ce ko to wannan hukuncinta ya sha bambam da hukuncin macen da ita ma mu'tada ce ta saba yin jinin al'adar amma kuma adatu ha la takhtalif fi kulli shahrin adatu ha thalathatu ayyam la tazidu wa la tanqus ba ta karuwa ba ta raguwa to wannan hukuncin ta shi ma daban ne akan waccan hukuncin mun gane da kyau na'am fa in lam takhtalif istadhharat ala adatiha bi thalathati ayyamin ma lam tujawiz 15 yawman haka ne ko fa in lam takhtalif to idan ya zamanto al'adar tata bata sassaba ba ana adatuha fi kulli shahrin la takhtalifu ba ta sassabawa fi kulli shahrin adatuha wahida الأيام التي كانت كانت حائضا فيها في الشهر الماضي هي التي تكون حائضا فيها في شهر في, في هذا الشهر adadin kwanakin da ta kasance mai jini na al'ada a watan da ya huce iya adadin waɗannan kwanakin su ne za ta kasance mai jini na al'ada a cikinsu a wannan watan kwana biyar kwana hudu da kwana uku mun gane da kyau to yanzu in wannan ya zamanto kwana biyar take yi to istazharat bi thalathati ayyam wato sai ta yi istizhari sai ta yi saurare ta hanyar dadin kwanaki guda uku ala adatiha akan al'adarta wanda ta saba yi yanzu ya zamanto al'adarta kusan shekara biyar ta tana jini na al'ada ba ta taɓa yin sama da kwana biyar kowane wata in jini ya zo mata kawai kwana biyar da yake yanzu wannan watan kawai sai jini ya huce kwana biyar ta ce to subhanallah in ta yi hailala ma ta yi dikira ta yi sallama to yanzu tastabhiru bi talatati ayyamin kawai kwana uku za ta kara sai ya koma kwana nawa kwana takwas ko to idan ta yi kwana takwas din nan jini na al'ada idan bai doke ba to yanzu a wannan lokacin sai ta ce kuma kai ka sani ta rage gare ka sai ta tafi ta yi wankanta idan ta yi wanka sai ta ci gaba da ibadarta yanzu kuma sai ta gaya wa mai gida ta ce to baban wanci matsalar nan da ta zo ta yanzu wannan gamin ne a neman magani matsala ce ba wai jini na al'ada ba mun gane da kyau ya ce malam tujawiz hamsata ashara yauman matukar ba ta wuce kwanaki goma sha biyar ba amma in ya zamanto da al'adar ta shine a kowane wata tana zama kwana goma sha uku tana jini na al'ada kowane wata kwana goma sha uku take jini na al'ada to yanzu da ta yi kwana goma sha uku sai ta ga jini na al'ada ya gido ke mata to yanzu haƙurin da za ta yi shine za ta ƙara kwana biyu idan ta ƙara kwana biyu ya kai kwana nawa kwana sha biyar kwana biyu za ta ƙara ba za ta ƙara kwana uku ba idan ta ƙara kwana uku ya gitta kwana sha biyar yanzu a wannan lokacin kwana biyun nan da za ta ƙara sai ya zama to shine wato kwanaki na istizhari guda biyu kenan ba za su zama tuba salatatu ayyamin saboda idan zadat salatatu ayyamin wato jawazat khamsata ashira yawma mun gane da kyau na'am
wa in ikhtalafat istadharat ala akthariha ala akthari adatiha kadhalika wa hiya fi ayyami istidhari haidun fa in tamada biha ila tamami 15 yawman shikenan malam yace wa in ikhtalafat to idan ya zamanto al'adar tata takhtalifu tana sassabawa ne wannan watan idan ta yi kwana shidda wata na gaba zai iya ta yi kwana uku wani watan in ya zo kwana biyu za ta yi ma wani ta yi kwana biyar kawai ita al'adar tata ta la tastaqillu bi magna ba ta zama a guri ɗaya yau tana wannan gurin gobe tana wancan gurin jibi tana wancan gurin to istazharat kazalika wato sai ta yi istizhari ta hanyar ƙarin kwanaki guda uku sai ta yi saurare ta hanyar dada kwanaki guda uku ala a tsare adati ha akan mafi yawan kwanakinta na al'ada yanzu in ya zamanto wani watan kwana takwas take yi wani ta yi kwana biyu wani ta yi kwana biyar yanzu wanne ne kwanan da ya fi yawa kwana takwas ko to yanzu istazharat talatata ayyami ba da samaniyati ayyam sai ta ƙara waɗansu kwanaki guda uku bayan waɗannan kwanakin guda takwas sai da to kwana goma sha ɗaya kenan yawwa rato haka za ta yi idan ta yi kwana takwas ɗin nan ta ga jini ya ƙi ɗaukewa ta ce to yau yadda za mu shiga da kai kenan malam jini shikenan sai ta ƙara kwana uku a kai ya koma kwana goma sha ɗaya to idan ya kai kwana goma sha ɗaya in har jini bai ɗauke ba sai da ce kuma kai ka sani kanka ake ji an gane ko da mahaukaci ya faɗa rijiya ana nemo igiya a hudu shi ta yake kanku ake ji ni wanka na nake ita ce mishi to kanka ake ji kai ka sani kuma ita je ta caɗa wankanta ta ci gaba da ibadar ta idan mijinta yana buƙatar ya kusance ta zai kusance ta babu laifi sai kuma ya ci gaba da nemo mata magani har Allah ta'ala ya bata lafiya ya ce wahiya ha'idun wato ita wannan matar mai jini ce na al'ada fi ayyami istizhari a cikin kwanakin da ta zauna tana istizhari tana wannan jira din wannan kwanakin uku da za ta kara hukuncin ta hukuncin mace mai jini na al'ada ce ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba mijinta ba zai kusance ta ba duk waɗansu mawani na alhayo abubuwan da jini na al'ada yake hana to ita ma tana nan akan sai ta da bai da su ba za ta ketare su ba mun gane da kyau na'am فحكمها حكم الظاهر في توجيه الصلاة والصوم وعدم القضاء واتيان الزوج to fa in ta ma da biha idan ya zamanto jini ya zarce da ita bayan ta yi waɗannan kwanakin ta yi kwana goma sha biyar ne ko bai kai kwana goma sha biyar ba iya dai yadda a tsaro adati haɗin ya kasance to idan ta ƙara kwana uku a kai kuma jini ya zarce ila tamami hamsata ashara yawman har ya zuwa cikar kwana goma sha biyar to fa hukumu ha hukumu bahir wato hukuncin ita wannan matar tamkar hukuncin mace ce wanda take tsarkakekkiya yanzu wannan jini ne wanda yake na cuta fi taujihi salati wa saumi wato cikin fuskantar sallah da azumi wa adamil qada'i da kuma rashin rama sallah adadin kwanakin da ta sha na sallah a lokacin da take cikin jini na al'ada wa itiyali zauji da kuma halaccin mijinta zai ke mata wato wannan abin da yake bayani a kai shine idan mace ta yi lissafi wajen abin da ya shafi ganowa gaskiyar jininta da kuma cewa ba jini ba ne na al'ada jini ne na cuta to lokacin da ta yi iya ƙoƙarinta sai ya bayyana a gare ta cewa jini ne na cuta to yanzu wannan matar hukumuha ya zama tamkar hukuncin mace wanda take cikin tsarki na farko fi taujihi salati kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da a yi sallah ga bayin Allah musulmai to yanzu ita wannan matar ta tashi daga bayinsa wanda ba za a yi mata magana ba da yin sallah yanzu ta koma hukuncinta na asali shine za a yi mata magana da sallah mun gane da kyau wasau hakanan kuma yadda za a yi mata magana a kanta ya azumi in a cikin watan ramadana ne bayan waɗannan kwanakin da ta yi na jini na al'ada jini bai ɗauke ba ta ƙara kwanaki uku to yanzu tana ƙarawa shi kenan iya delanta ya ƙare yanzu kuma ci gaba za ta yi da azumi matuƙar tana zaune a gari ba bulaguro take ba mun gane da kyau sannan kuma wa adamil qada'i da kuma rashin rama adadin kwanakin da ta sha sallar da ta sha hatta a waɗannan ayyamul istizhar waɗannan kwanaki uku da za ta ƙara ba za a ce ba toho bayan ya bayyana a gare ta waɗannan kwanakin uku ma da ta ƙara ko ba wai jini bane na al'ada jini ne na cuta don sallar da ta sha a cikin su ce ta rama ba za ta rama sallar da ta sha a cikin su ba iya abin da za ta rama shine azumi kamar yadda ya tabbata a cikin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam asan nana na mu'ada ta ce na ce wa nana aisha radiyallahu anha ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت وقلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة حديث منكر انتهي في كتاب عمدة الأحكام كالشكل كالشين كتاب الطهارة كافون أشقاها كتاب الصلاة to shi ma za ta rama iya adadin kwanakin da ta sha ne na azumi amma sallar da ta sha a cikin kwanakinta na jini na al'ada ba za ta rama su ba saboda addini na musulunci yana da sauƙi saboda wato kawar da dukkan wata wahala saboda idan aka ce ta rama sallah to ita sallah a kowane wata a kowace rana sai an yi sallah kuma ba sallah ɗaya ake ba sallah biyar ake to ita kuma tana yin jini a kowane wata yanzu in aka ce jini na kwana uku ne take a kowane wata to in jini ya doke mata a kowane wata sai ta rama sallah ta lokaci sha biyar kaga ciki akwai tsanani to amma azumi sai ya zamanto a shekara a wata goma sha biyu da muke da a wata ɗaya ne ake yin sa sannan kuma iya adadin kwanakin da ta sha in kwana uku take tana jini na al'ada adadin abin da za ta rama na azumi shine azumi uku rakka ba za ta rama azumi sha biyar ba azumi uku rakkan za ta rama sai zamanto wajen rama azumi akwai sauƙi idan aka ce kowace sallar da ta sha sai ta rama to wannan yana ɗaya daga cikin hikimar da ya zamanto mace wanda take cikin jini na al'ada la tu'mar bi qaba'i salati wa inna ma tu'maru bi qaba'i as-sawm sannan kuma wa itiyani zawj idan ya zama to mijinta dama ita kadai ce ya mallaka ita kadai ce gare shi ba shi da ta biyu kuma ya zama to yanzu ya yi ta hakuri da kwana takwas take yanzu har ta koma kwana sha ɗaya ya hakuri har ta kai kwana sha ɗayan nan to babu laifi in har yana buƙatar yin amfani da ita ya je ya ci gaba da yin amfani da ita wallahu ta'ala a'lam abinda muka yi daidai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik